إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة وسمعتم ثلاث مسائل من أربع وسأتكلم اليوم في مسألة رابعة ألا وهي الصبر كما قال الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الصبر على ثلاثة أقسام صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء وهذه الأقسام قد جمعتها آيات في كتاب الله تعالى كقوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وفي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا أردت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلاد فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا وهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن ثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أزلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين أنوا مسلمي أتقيتي har yanzu dai kamar da muke alkawali ne alkawali kan masalar karatun tauhidi na usulu salasa kaɗan-kaɗan a cikin hudu ba insha Allah mun ji bayanin harko cewa wasu masaloli guda hudu wanda ya wajaba ga duk musulmi ya san su a cikin wannan guda hudu mun yi bayani kan guda uku shine kan ilimi da aiki da ilimin kuma da kira zuwa ga wannan addinin ko wannan ilimi a yau insha Allah zan yi bayani kan mas'ala ta hudu a cikin guda hudun ita ce mas'ala ta yin haƙuri akan abin da zai biyo baya akan da'awa ko akan addini wannan malami ya yi bayakan masala da yake cewa asabaru alal azafi maganan yin haƙuri ko jimiri akan da'awa zuwa ga addini sai ce dalilin shi dai wannan magana faɗar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bismillah ya ce wal asar in wannan suna ta sura wal asar ita ce zamu ji Imam Shafi na bayani ga wannan sura duk da gajera ce amma imam shafi ramula ke cewa inda har Allah subhanahu wa ta'ala bai sabgar da wata hujja ga bayan shi bayan wannan sura ita kaɗai da ta ishi bayi zama hujja wanda shi yasa zaka sahabbai ya tabbata cewa idan suka gamu da juna ba sa rabuwa kusan sai sun kanta ma juna wannan sura don irin mahimmancin abin da ke cikinta ya fara da wal'asar Allah ya rantsuwa da zamani in wa zamani ba ƙaramin aya ba ce kuma ba ƙaramin abu da mai mahimmanci ga ɗan adam domin zamani shi gare ka a ciki ne ‘yanwa a ce la'asar a jimita kuna ana magana da zamani gaba ɗaya babu mahi tsada ga ɗan adam kamar zamani duk abin da ba wani abu kan mallaka mai tsada a wata kamar zamani inda mutum zai iya gano da tsadar zamani kaje duk inda kake kaje makwatan garin ku zaka diba nan kaga nan malam ne nan alhaji ne nan wani iko ne duk wani category duk wani matakin rayuwa akwai a wannan wuri yanda zaka san muhimmancin zamani wa'annan yan cikin kabari inda za a kaddara a tada su a tambaye su duk abin da mai mallaka ya mallaka a rayuwar duniya zai iya badawa a ba su damar yin kalma ɗaya ta tasbihi ko takabiri ko tahmidi wallahi ba maganar ja da baya ko kokonto da mu suka malaka su iya badawa dan a ba su dama kalma ɗaya ta alkhairi amma ina lokaci ya huce babu wannan dama a gare su kai an baka wannan dama me kai da ita kenan kahin ta huce ka yanzu kake da dama duk wani aiki na alkhairi kana da dama kai in wacewa annabi iya kira ga dan adam da mai hankali ka yi ƙoƙarin cin ribar rayuwa ka yi mutuwa yawa mahimmancin ribatar rayuwa ko dama yanzu zai yi ina da dama in wani aikin alkhairi ko kiyamalle ko wani azumi yakan wata mana wani dama amma mahimmancin ribatar zamani Allah subhanahu wa ta'ala bai washi ga wannan al'umma inda za a kaddara yau misali na saba ƙiyamun lenin minci talatin ko awa guda na ribaci wannan lokaci na na lahiya ina aikatawa ko da Allah zai kaddara in samu shi lahiya zan balle irin wani ta zamani ɗaya mutum tansiyon ta bikin shekara a shekara shekaru a kwance to hikimar Allah ko bayar Allah ga wannan al'umma cikin sahih bukhari magana yana cewa idza safara al'abd zamara da al'abd aw safara kutiba lahu makanin ya amal wa muqiman sayyan idan bawa ya shi na ko bulaguro da yana wani aikin alkhairi yanzu bulaguro ko cuta ta hana shi za a rubuta mai a takardun aikin shi kullum ko da bai ba za a rubuta mai ladan wannan ibada da yake yi yana lafiya ko na zama a gida kaga anan wa zai ci riba wannan abun wanda ya ribaci wancan lokaci kaga nan in shekara da zaka akwance kullum a takardunka za a rubuta maka wannan kiyamul layl ko wani azumin kullum ba a washi kuma ga ƙarin lalaci layya na kafara ta kurakuranka haka yau kenan mu yi ubarin ribatar lokaci abu ne mai tsada kenan ba Allah ya rantsuwa da zamani sai ce lalle dan adam innal insana lafi khusr dan adam iya cikin asara Allah ya tabbatar da asara ko tabewa ga dan adam amma Allah ya ware wasu wanda wannan abu ne Allah zai ware duk wanda bai shiga wannan layin ba kenan taɓaɓɓe ne ya yi asara yake illal ladina amanu wa amilu salihat he wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kana iya buƙatar imani ka tabbatar da imaninka ɓangaren imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira haka imani da ƙadara ta alkhairi ko sharri kina zamto imaninka ya cika bayan ka yi imani kuma ce suka yi aiki nagari kaga yan wani iya buƙatar jaddada imani kuma da neman aiki nagari domin sani cewa ba yanzu ɗan adam ya san aiki na gari ya ta hanyar wanda Allah ya aiko shi ne na shi da haɗarin aiki da bid'a kenan a cikin rayuwa da aiki bid'a aiki ne wani daban ba na gari ba wanda ba manzon da Allah ya aiko bai ci ai kenan sharadi kai aiki na gari yace kuma wa tawasaw bil haqq suka ma juna wasiya akan rike gaskiya ko yin gaskiya mana nan iya kiran tsakanin al'umma sai kowa na ma kowa ba wani ya mala a kai ka mun ni'i maka kowa ya malam ba annabi ne ba maza Allah bane ba bai bai isma idan kaga wani abu daga waje na na na ƙasa rage wani aikin alkhairi ko aikin banza kamun nasiha cikin hikima kuma ni ma maka wannan sharadin imani sharadin kenan kowa a rinka ma juna sai ta kuma suka ma juna wasiya da yin haƙuri shi ne kenan wannan muna babin haƙuri kakenan haƙuri wajen cewa haƙuri ya zo ta hanya guda uku an sanin hanya ta matsala akwai haƙuri akan ɗa'a ga Allah sai ka jimre sallah ne azumi ne cikin dare ba da wahala ga zahi kini jimri akan ibadar Allah kuma da haƙuri akan saba ma Allah in me haƙuri kan saba ma Allah zai yi kana da talauci kana da kuɗi na haram ko kana da wani diplom na samun wani aiki ga aiki na haramu ka kauce mai ka yi haƙurin talaucinka a kan rayuwa cikin haram ko sha'awa ce kana da sha'awa ka yi haƙurin aikin banza yi ƙoƙarin na halak e wani kashi na kace haƙuri a kan barin saɓan Allah haka nan kuma haƙuri a kan bala'i da ke gito wa ɗan adam duk wani iya buƙatar haƙuri duk muna magana haƙuri a kan maganar da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yan maganar da'awa lazim idan ka yi kira zuwa ga Allah dole sai ka jimre sai ka liƙi kunnanka a yi taban a gama ta banza har ma ta kai ga haɗarin rayuwarka dole nan ka san me zai biyo baya shi maka aya cikin alƙur'ani da Allah ke ba labarin Luqman iya ma dan shi umarni akan wasu ayyuka na gari da ya zo umarnin da kyakkyawa ya ta wasu bira alama a sabak ka yi haƙuri a kan duk abin da ya same ka haka nan dole iya buƙatar haƙuri a kan wannan masala ta hudu kira zuwa ga Allah yana buƙatar haƙuri yawa na kawo ta ruwaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai an san rayuwar shi shi abin koyon ya game da bala'i iri iri kan wannan da'awa ka hinta ka dare mu an ba da rai an ba da dukiya ba abin da ba bada ba in wata ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo aisha radiyallahu anha take barin labarin wata ta ce ta ce rasulullah sallama ka taba gamuwa da wani bala'i irin bala'in da ka gamu da shi a Uhud yace aisha na gamu da bala'i iri iri ga mutanen ki amma wanda na hijin ciwo ya ban wahala irin abin da ya wakana a aqaba madan sallama yayi kira amma ka yayi yayi ba mutu abu talib ya samu gallazawa da cutarwa abin ya kai gaya yanzu yi tunanin ya je ɗa'if iyawa Allah sa su su karɓa ya fita daga makka sila ne ya tafi ashe a can gidan jiya iya zuwa ya ce na yi abin da ya kamata in gabatar amma ina suka gama shi da yara 'yan duniya ake mai ruwan duwatsu an mai da irin kaca-kaca abin da aka mishi ya ce wallahi ya ce ina tahiya bin kawo hankali na ba musamman inda nake irin na kawo ƙannin sa'ali wuri na a yau a ci ƙannin munazir wurin ɗaukar miƙatin mutanen najad ya ce na kawo nan hankali na ya kawo ya ce ina kawo hankali kai na ga wani girgije a sama na in ɗan kai a wani girgijen a shi malaka jibril ne sai ce min ya muhammad salam allah ya ji maganar mutanenka irin raddi da suka maka allah ya ji ya ji abin da suka maka amma yanzu ga mala'ikan duwatsu na Allah ya aiko shi zuwa gare ka yace jin haka sai na ji sallama daga mala'ikan duwatsu yi mun sallama ya kiraye ni ya Muhammad Allah ya aiko ni kamar umarnin abin da kake so me kake so da su idan kana so a ashabe ne miya manyan duwatsu ne na makasa duka bes manyan duwatsun maka ne idan kana so wurin duwatsun zan ɗauko in zuba a kansa gaba da sallaka kurin ka yi faɗi abin da kake so zan yi kurin Allah ya koni ka yi faɗi abin da so zan maka abin da ke so manzon sallallahu alaihi wasallama ya diba muhimmancin da'awa da kira da amsa kira da tausaya ma al'umma shi sai ce gaskiyar magana in su waɗannan ba su karɓa ba ina hatar a ɗiyansu a samu wanda zai karɓa kiran Allah ya bauta ta mu Allah kai gama Allah da kowa wannan yan wa lalle annabi asa annabi zalama ma annabi rahama ne kware kuma abin da ya wadin haka yayi wa kana azaba ta zo ba kuma waɗannan sassala su suka taimaka ma addinin Allah daga baya tabbas yan wannan me me take ce mishi ka ga mu da abin da gamin irin Uhud ita ta ga audu ba abin da ya shi wadda ma a hudu annabi sallallahu an wasa mai kai an karya mai haƙori jini tun daga ka har diddige shi a jike jini ya jika shi kuma kafirai sun kai an cin mishi har ma ce an kashe shi an kashe Muhammad sallallahu alaihi ya gaba da bala'i ahud wanda irin hula ma da ake sa ta yaƙi wata wani ƙarshe ya karye shi cikin cikin kanshi amma kuwa san dai bala'in da aka ahud har sahaban ma sun bubu sun rikice annabi an kashe manzo sallallahu alaihi to amma tace yace dunin bala'in da aka mai ahud na wasa kai kar ya hakuri saboda jinin wannan yace abin da gama a wancan ya wannan kari wannan mai almuhim iya buƙatar jumuri daurewa kan da'awar zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dole kuma wannan yan waƙa mun ce da'awa wai kakkace wai he ka hawo bari ko a din da kake yi kokarin kai dai isar da gaskiya a jama'a abokan zama ne abokan aiki ne abokan kasuwa ne ni bayani wani wajibi ne da yake kan duk musulmi wani abin guda hudu kira zuwa ga Allah kuma ka ji mene wani zai ce a ka sami suna a ce ɗaya zala a can bai wadarje kai da idan Allah amma kowane sunan duniya shi Allah ya mun haka suna bai cutar da kai komi yan wa a ce maka waliyin Allah kai ba wali bane ba an wani a banza a ce maka wali ba kai wali bane ba an wani a banza Allah yana aiki wani ne kai Allah taimake mu